والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to yau ma dai muna talata 23 ga watan Jumadal Ula ko kuma 24 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1440 watan turawa mana 29 ga watan ɗaya shekara ta 2019 muna da ci gaba da karatu a cikin littafin al'adabul mufrad na imam bukhari mun kare babin da yake cewa laysal mu'minu bil ta'an mu'mini baya zama mai suka ko mai la'antar mutane babukan da zamu tashi akan su yau kai tsaye suna magana ne akan la'anar yace babul li'an a kuma lambar hadisi ta ɗari uku da goma sha shida darasi na arba'in da shida kenan ko ko da bakwai na arba'in da bakwai na ƙalar imamul bukhari babu li'an حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أم الدرداء الصغيرة عن أبي الدرداء قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء شي حديث من الله صلى الله عليه وسلم bisa riwayar Abu Darda yake ta innal la'anina tabbas masu tsinewa mutane masu tsinanne ne kalmar Allah tsine neman Allah ya nesanta mutane daga rahama Allah ya hana wa mutane rahama ita ce kalmar la'ana duk wanda yake fatan mutane su je nesa da rahamar ubangiji ta karma alatsi ne Allah wadare Allah ya hana su aljanna Allah ya nesanta su daga rahama yake ta to tabbas masu wannan siffar la yakununa yawmal qiyamati ba za su kasance ba a ranar alkiyama shuhada a cikin shahidai ba su faɗo cikin shahidai ba ko ba za su faɗo cikin masu shaida ba al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam za su yi wa al'ummu da suka gabace su shaida tun daga kan annabi Nuhu Alaihi salam a zuwa kan annabi Isa Alaihi salam wani al'umma ce za su masu shaida cewa tabbas wannan annabawan sun aiko da saƙo kuma sun yi da saƙo yadda Allah ya umarce su da shi. To su waɗannan masu tsine wa mutane ban da su za a ba da wannan shaidar don martaba su ba ta kai a karɓi shaidar su ba. Eh, wata fasara kuma la ya kunu na shuhada'a shine koda sun ba da shaida a karan kansu a ranar gobe alkiyama ba za a karba ba dan siffa ce ta fasikanci la'antar mutane da haka ba za a karbi shaida su a ranar gobe alkiyama ba ko kuma Allah ba zai musu gamdakatar su mutu a matsayin shahidai ba ko dai wata fassara aka dauka da ba ta da dadi ko dai baka cikin shaidu da za su al'umma shaida ko kai a karan kanka da sauran al'umma wanda kuka rayu da su in ka ba da shaida ba za a karba ba ko kuma kana da tabbacin ba za ka mutu shahidi ba lalle abin ya kamata a kwace mashi innal la'anina la yakununa yawmal qiyamati shuhada'a wala shufa'a kuma sannan ba za su zamanto masu ceto ba ba za a ba su damar su ceci mutane a ranar gobe alkiyama ba su ba za a cece su ba kuma ba za a ba su damar su ceci wani su ba Allah ya tsare mu حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مترى أمس كبت أجريش ياتي لا ينبغي للصديق بايا داتي واغا صديقي أن يكون لعانا يكفن سيمي يوان سينوا وانين الصديقي shine mai martaba ta biyu a bayan annabawa ko wanda ya gaskata annabi da duk abin da aka turo a fa ulai kama allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin to daga annabawa sai siddiqai a wannan al'umar nana Aisha radiyallahu anha da babanta Abubakar as-Siddiq irin suna na Maryam mahaifar annabi Isa alaihi salam waɗannan su ne masu martabar siddiqai da sauran manya-manyan mutane da kuma yawancin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda Allah cewa ya ce wa ulaika humus siddiquna to da yawa daga cikinsu siddiƙai ne to in dai mutum yana yawan tsinuwa yana yawan la'antar mutane to ba zai samu wannan martabar ta siddiƙai ba ga kuma wancan hadisin da muka wuce a baya ce ba sa cikin shahidai kaga kenan baya cikin annabawa baya cikin siddiƙai baya cikin shuhada in ya dage ne matuƙa da gaske ya faɗo cikin menene salihina wanda kuma in dai mutum yana da siffa ta tsinuwa da la'antar mutane din salihai din matukar sai an kai ruwa rana kafin ya faɗo cikin ta kuma duk wanda bai faɗo cikin waɗannan guda hudun ba fa ya gama yawo tunda Allah ya ce wa husna wa hasuna ulaika rafiqa to in dai baka cikin annabawa baka cikin siddiqai baka cikin shahidai baka cikin salihai da yan uwa musulmi suke musu addu'a a kowace sallah ko wa ala ibadillahi salihina to inda baka faɗo cikin su ba to ka gama a kashin ka ya gama bushewa Allah ya tsare shi me zai cire mutane tsinuwa da la'antar mutane da fatan Allah ne santar da su daga rahama حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان عن حذيفة قال ما تلعن قوم إلا حق عليهم اللعنة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bisa riwayar Hudayfa yake cewa mata la ana qaumun ba waɗansu mutane da za su yi tsinanne niya wannan ya tsine ma wannan wannan ya tsine ma wannan wannan ya tsine ma wannan wannan ya tsine ma wannan illa haqqa alaihimul la'ana fa sai tsinuwa ta tabbata kansu Allah ya tsare mu duk inda mutane suke inda za su ke wasan tsinuwa a tsakaninsu to a waye gari sai wannan tsinuwa ta tabbata kansu miji da mata ne mijin ya tsine wa matan Allah wadaranki tsinanniya yar marasa mutunci ita ma ta gaya mashi to a wayi gari kowa a cikin su sai ya zama tsinanna aboki da aboki ne wannan ya tsine ma wannan wannan ya tsine ma wannan wannan ya zagi wannan wannan ya zagi wannan to a wayi gari duka sai sun fado cikin tsinannu din masu zaman gari ne inda za su zauna su wa kansu irin wannan tsinuwar wannan ya tsine wannan ya tsine to duk sai sun waye gari suna matsayin tsinannu kuma babu abin da yake saurin aiki kamar karma ta tsinuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito riwayar Abdullah ibn Amr ko a Abdullah ibn Amr ina kyautar da to wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi tafiya kawai sai aka ga wata mace ita ma tana kan taguwarta tana cikin wanda ake tafiya da su to taguwar sai take irin toman nan tana cijewa matar sai ranta ya ɓaci saboda ta kasa riskar waɗannan mutanen da ake tafiya da su ranta ya ɓace ta ce Allah ya tsine miki albarka ita wannan taguwa ɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na jin Allah tsine mata albarka ce sai ku dakata ku sauke duk abin da yake kan raƙumin ko kan raƙumar kafin tsinuwar ta ratso kayan da aka aka kama aka sauke matar daga kan raƙumi aka sauke sirdin aka sauke shimfiɗa sirdin aka kaɗa raƙumar mai ruwa da yake ce a ce wallahi na ga raƙumar tana tangaririya a daji ba ɗaya daga cikin mutane da yake sha'awar ya kama ta saboda an mata tsinuwa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to kaga fa dabba kenan a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sahabin su manzon Allah na manta sunan shi wata rana irin yan kauyen nan sun shigo da itace akan jaki jaki yana da gardama da ya cinikin ice ana kokari a sa itan a gida jakin yana cijewa sai ce wannan tsinannan jaki ala tsine maka albarka sai ce tsaya sauke itan anan ya ce babu yadda za a yi tsinanne ya shiga cikin gida a jara kumin a yi jakin an tsine mashi albarka ya shiga cikin gidansa ya ce wannan ba za a taɓa yi ba a ajiye itacen gara a yi wahalar jido da tsinannan jaki ya tafi gidan mu ka kaga kuma wani yana daga cikin abin da ya zame mana kamar al'ada in ba mun fara roƙi Allah canja muna ba akwai tsine wa junanmu akwai tsine ma shugabanni akwai tsine ma ababen hawa mu akwai tsine wa unguwar da muke ko garin da muke duk mutane suna da wani al'adar babur sai kai shekara kana more shi rannan kawai da kulogi ya jama iska ka sha wahala kai ture ka ce wannan tsinan nan babur Allah tsine mashi albarka ko wannan tsinanniyar mota ya manta da duk abin da ya masa a baya yanzu sai ya tsine mata albarka yana tsine masa albarka to daga ran nan kuma tsinuwa ta fara bin babur din har illa masha Allah an saidawa kai ka dauki kudin ka cika ka siyo wani akwai kudin tsinuwa dai an hada da shi a cikin sabon babur da zaka siyo in motar ka ce haka ce in matar ka ce haka ce in garin ka ne da kake zaune ka ce kai wannan tsinan nan gari ne ake da shi to wannan tsinuwar kama ku ba ce da haka ya kamata ya zama to ana yawan fadin kalmomi na alkhairi ko ana dauke wuta ko yan nefa suna shan tsinuwa ko idan an ɗauke ta to ya kamata a rika sa musu albarka da sun ɗauke wataƙila ana sa musu albarka suka zama to masu albarka ya suke yawan dawo da ita eh musamman kar a maimaita irin wannan watan da aka shaku gashi dai wata dai mai kwana talatin da wahala in gaɗa wutar a ce za kai ta kwana hudu ko ta kwana biyar kuma an ce bil har ya kai dubu biyar ko abin da yake kama da haka ko eh to a gyara in Allah da sai Allah ya gyara mana Allah ya sa mu dace eh mata la ana qaumun ba waɗansu mutane da za su yi tsinanne ne a tsakanin su kafu kwata kwata illa haqqa alaihimul la'ana face wannan tsinuwa ta tabbata kansu ina ga na fassara shi ko a kansa ne muka tafi duk wannan bayanin na tsinanneniyar ko mutum da mutum ko miji da matarsa ko 'yan gari ko 'yan unguwa ko abokai ko abin hawa in dai ana wannan tsinanneniyar to wannan tsinuwar tana tasiri Allah ya tsare mu babu malla ana abdahu fa'a ataqahu na ji mun wuce makamancin wannan babin a baya wanda ya tsine a baya to ya yanta shi ko wanda ya dake shi to kuma yanzu magana da ake anan wa da ya tsine wa bawan shi in ya ‘yanta shi ya matsayin wannan tsinuwar take, in bai ‘yanta shi ba ya matsayin wannan tsinuwar take. Ya ce, Haddasa na Ahmad bin Yaƙo, ƙala haddasa ni Yazid bin al-Biqidam ibn Shuraish, an abihi an jaddi, ƙala akhbarat ni Aisha, Aisha ta radiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wa sallam ta ba da labari. Ta ce, Anna Ababakarin la'ana ba a ba raƙiƙihi, ta ce, Abubakar, la'ana ba'da raqiqihi ya tsine ma wani bawan shi wai abubakar a wajen aisha na babanta ne ko yanzu tunda hadisi za ta gaya wa duniya ba kowa bane ya san babanta ne yasa kai tsaye ta ambace shi da sunan shi anna ababakarin la'ana ba'da raqiqihi abubakar ya tsine wa wani cikin bayin shi fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ya ababakarin manzo Allah ce mashi Abubakar alla'anina was-siddiqina tsinannu da shahidai alla'anina was-siddiqina tsinannu da da siddiqai kalla wa rabbil ka'aba yace ba zai taba iwa ba na rantsa da ubangijin ka'aba ba zai iyu ba na rantsa da ubangijin ka'aba sai da ya faɗa haka in dai kana tsinewa bayan ka kana gida a zaune su ɗin sun zama tsinannu kwai kuma su diki ne a wajen Allah wannan biyun ba za su taɓa haɗuwa ba ɗaya ya harbi ɗaya kuma tsino ce tafi saurin harbi ya ce to wallahi ba zai taɓa yiwa ba na rantse da Allah sai da daidaita har sau biyu ko sau uku fa a taka abubakar yau ma izin ba a ba rafiƙihi a wannan ranar manzon Allah na faɗin wannan kalmar abubakar sai koma gida sai ya yanta wasu daga cikin bayin shi wanda ya san duk ya taba tsine musu albarka to da kai da kai da kai da kai da kai ku je duk an ba ku yanci kowa ta magaban shi kuma ja annabiyya sallallahu alaihi wa sallam daga nan sai ya dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa kale yace la a'ud yace ba zan ƙara bai har abada na daina tsine musu to sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya saki fuskar shi amma tun da ya tsine manzon Allah ce ba za su taba yiwa ba ka tsinewa abu kuma ku zauna da shi a guri daya ba su haɗuwa ba in dai kai kana da kana da kirki kana da albarka kai na kwarai ne to ba a hada inuwa ɗaya da tsinanne da mutumin kwarai in kwa za ka tsine ku zauna to kai ma sannu a hankali tsoro sai ta riska ta shafe ka Allah ya tsare mu babu tala'uni bi la'anatillahi wa bi ghadabillahi wa bin nari babin da yake magana akan matsayin rantsuwa ko tsinuwa da tsinewar Allah ko da fishin Allah ko da wutar jahannam ya inganta idan zaka tsina mutum ka ce Allah tsine maka albarka ko tsinuwar Allah ta bi ka Allah ya fishi da kai Allah ya sa ka wuta me ya matsayin gama mutum da irin waɗannan mulafizan guda uku Imam al-Bukhari ya ce haddathana Muslim qala haddathana Hisham an Qatada an al-Hasan an Samurata qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam لا تتلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار shi wani hadisi an karbo daga samura samuratu bin jundub ko ina jin wata batar da hadisin shi ba ko samuratu bin jundub yana cikin matasan samari da aka yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ina cikin saura samari har rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai wuce shekara 20 ba yana cikin samari wata rana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai tura mutane irin tura wannan da ake suje ko dai su isar da sako ko su leko abin da yake faruwa a wani gari ko su yaki waɗansu mutane ko su aikawa wasu wanda suke cutar addinin musulunci ana yi da wani da wani kuje ku kashe wani to irin wannan aika sai manzon Allah ya zaɓi wanda yake ganin zarata da za a iya sai ce kuje ɗan samari suka taho samuratu bin jundub yana cikin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ware ya ce kai koma gefe yana tsintar samariya da sai dubo wani yaro ya aka ce kai kuma jeka saboda manzo Allah ya gana da kira yana da diri ga hisar kace shi ya ce kai kuje samura ya ga cewa to ayi cikin wanda aka sa har da wanda ya fi su ya ce manzo Allah ka ce in koma gefe kuma ga wana ka sahi a ciki ni ko mun kai kokowa buga hi nake da kasa ya ce ka sami yi kokowa in na kada hi ni ma zan je manzo Allah ce to ku zo ku yi aka suka zo manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka shata musu da'ira samura ya daga wancan ya buga da kasa manzo Allah ce to da kai da shi duk ku tashi ku je saboda yadda yake sanya zamanto cikin ƴan aiken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imamul wannan wake da suna mai usudul gaba da ya zo magana a kan shi sai yake magana cewa shi samuratu bin jundub sai ce azimul amana saduqul hadith yana da girman amana in dai ka danka amana a hannun shi to baka tunanin ko da minti ɗaya za ta yi rawa saduqul hadith mai kuma gaskiya ne akan magana in dai zai baka labari to gaskiyar magana zai gaya maka amma bai fara magana akan hadisi ba sai da shekaru suka yi yawa yake cewa ina dan karamin yaro ne akwai guntun manyan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye sai ce ku je wajen wani ku je wajen wani har sai da ya ga manyan sahabbai sun kare sannan kuma sai ya fara yin magana yace wallahi duk abin da nake faɗa na kiyaye a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma na ki yin magana ne saboda girmama manya na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gurinsa ne aka rawaito idan mace ta mutu za a yi mata sallar gawa a ina limami ya kamata ya tsaya daidai kanta ne ko tsakiyar ta ya kamata a rawaito a cikin hadisin samuratu bin jundub aka gano cewa a tsakiyar mamaciya in dai mace ce za a sallace ta to tsakiyar ta ake tsayawa namiji ne liman yake tsayawa daidai kan shi hadisin samuratu bin jundub aka rawaito shi ƙarshen rayuwar shi Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi da wani irin ciwo mai kama na basur haka ko kuma ciwo na sanyi aka ce baya iya jindimi a jikinsa har ya an tafasa ruwa ya shiga cikinsa ya zauna sannan jikinsa yake ɗaukan dimi wata rana ya goce ya fada cikin wannan ruwan zafin Allah ya kaddara kuma shine sanadiyar rasuwar shi kuma sai da ya rasu sannan sai malamai suka gane ashe wannan abin alfarma ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa tashi kafin rasuwar shi ima kuma ta ba mun ta faɗa cewa manzon Allah ya ce duk wanda na gaya mashi wata kalma wacce ba ta dace da shi ba to ina roƙon Allah ka mai da wannan abin ya zama to addu'a a gare shi da wata rana da Abu Huraira da Abu Mahdura wanda yake kiran sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da shi Samuratu bin Jundub manzon Allah ya je wani gida sai ya ji su cikin gidan ya dafa kyauran kofa yace na cikin gidan nan wanda zai mutuwar karhe a cikin ku a wuta zai mutu ko dan wuta ne eh Naka ana na ana na Abu Hurairah sai ya fara rasuwa. Da aka rikici sai da tsakanin Abu Mahzura da kuma Samuratu bin Jundub. To shi dai mai ruwa yace ni abin ya kake bani mamaki in naje wajen Abu Mahzura sai ya ce min ya Samura yana raye ko ya mutu. In yaje wajen Samura sai tambaye Abu Mahzura yana raye ko ya mutu ce kullun kowa sai ya tambaya. ana nan ana nan sai abu mahadura Allah madaukakin sarki ya dauke shi wa zai rage a duniya samuratu bin jundu malamai suka ce ba a taba ganin canji a cikin rayuwar shi ba amanarsa bata canja ba gaskiyarsa bata dauna ba imaninsa bai canja ba bai taba girgiza ba har sai da Allah madaukakin sarki ya masa wannan jarabawa da ya zame ya fada ruwan wannan zafin ya zama to sanadiyar konewar shi ko rasuwar shi sai aka gane ake abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi wanda zai rasuwar karshe a cikin ku wuta ce za ta yi ajalin shi ba dan wuta ne ba sannan kuma irin wannan magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin ta sai an bar ku kun yi tafiya sannan ku gane manzon Allah yake nufi wa safa kwalon da Allah ya dauki ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta kafin ya rasu sai ki ta matan ku wacce tafi kowa tsawon hannu ita ce za ta fara rasuwa a cikin ku na eh ita wadda tafi kowa tsawon hannu ita ce za ta fara ita ce za ta fara shadda na cikin ku mata manzon Allah suka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai muke aunawa a jikin katanga eh wanda ta zo ta meka hannunta ta kama katanga wanda ta meka ta kama katanga kowace tana Allah Allah a ce ita ce za ta fara shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar gobe da kiyama wacce ba ta gwada hannun nata Zainab bintu jahashin ko ita ce ba ta gwada hannunta saboda ita ce gajera ita ce mai gajeren hannu a cikin to amma ta fi kowace kyauta ita ce yanzu ta samu kuɗi za ta dafa abinci ta kirawo marayu ta kira talakawa a zauna a ci a yi badangarci da haka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ke matansa Zainab bintu Jahsh sai ta fara bi sai matan manzon Allah suka gane ashe ba tsawon hannu ake nufi ba wacce ta fi kowa kyauta ita ce za ta fara bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah kan yi irin waɗannan lafuzza din to in yi irin su ba suka ba ce yakan dawo yabo ne ga shi sahabin da aka wa irin wannan Allah madaukakin sarki ya samu dace to saboda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tatala'anu bi la'natillah kada ku yi tsinanne niya da tsinuwar Allah wannan ya ce ana tsine maka albarka ko tsinuwar Allah ta hau kanka kai ma ka ce tsinuwar Allah ta hau kanka ba a wasa da irin wannan musamman mutanen da suke da kusanci da junansu ko musulmi da musulmi ko miji da mata ko aboki da aboki ko shugaba da shugaba ko gwamna da gwamna ko sanata da sanata ko ciyaman da ciyaman ko ko yan jam'iyya da yan jam'iyya to kada zaman to wasa da tsinuwar Allah tana shiga cikin su kada ku yi irin wannan wala bi ghadabillah kada ku hada junanku da fishin Allah kace fishin Allah ya haukanka ba a gaya wa mutane irin wannan kalma din wala bin nari haka ba a danganta mutane da wuta Allah ya tsare mu kai babu la'anil kafir to shi kuma kafiri in an tabbatar kafiri ne a iya tsine mashi albarka yace hadathana muhammadun qala qala qala abdullah ibn muhammad qala hadathana marwan ibn muawiya hadathana yazid an abi hazim an abi hurairah qala qila ya rasul allah aka ce ya manzon allah sallallahu alaihi wasallam ud'u allah ala al mushrikin roƙi Allah akan mushrikai mana Allah tsine musu albarka Allah lalata su koma hutu ko sun hana duniya zaman lafiya to roƙi Allah ya tsine musu albarka ya lalata su kowa ya huta qala sai manzo Allah ya ce inni lam ubu asla anan Allah bai turo ni ba da in zaman to mai tsinuwa Allah tsine Allah tsine Allah tsine ta ba hini abinda Allah ya turo ni ba Allah bai turo ni ba in zama mai nantsuwa a tsinuwa walakin bu'istu rahmatan sai dai ni Allah ya turo ni ne rahama ga duniya baki ɗayanta da haka kenan shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hatta tsinuwar mushrikai manzon Allah baya yin ta inda manzon Allah ke tsinuwa gurare ne takaitattu dan in ya tsine sai ta kama inda ya taba tsinuwa kuma ta kama din kai tsaye wata rana yana sallah a jikin ɗakin Ka'aba wasu arna mutum bakwai suna zaune sai suka ce wannan mutumin da yake sujada nan ke dadewa a cikin sujada a gidan wani an yanka raƙumi yau a je a ɗauko dattin mu in yi sujada a kifa mashi kan ba asa ashqahum wanda ya fi su kowa tsananin rashin rabo a ranar gobe da kiyama sai ya mi ya je tattaro abun kusan baro guda ya taho da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sujada ya kifa ƙasa kawai sai ya sauye shi gaba ɗaya akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya kidagowa daga sujada tunda aka kifa sai ya kidagowa har sai da Abubakar Siddiq ya je ga na Fatima ga abin da ke faruwa na Fatima ta zo ta sauke abin da kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dagawa ya san ko suwaye a gurin sai ya ce Allah da wani da wani da wani da wani sai lissafa sunan sai ya ce Allah ka tsine musu albarka sannan manzo Allah sai ya ci gaba da sallar shi lokacin da aka dora masa aka ce kowa dariya yake yana layi yana fadawa kan ɗan uwan shi manzo Allah yana kirga sai yana ta Allah ka tsine musu albarka gaba ɗaya suka yi kamar an zare musu laka sun tabbatar tun da manzon Allah ya tsine sai ta kama kuma duka gaba ɗaya haka suka mutu a wulakance haka suka mutu a kaskance to wannan yasa da aka ce manzon Allah tsinewa mushrike ce a'a ba a tuno ni ba in zamanto mai tsinuwa an turo ni in zamanto mai rahama saboda in ya tsine sai ta kama manzon Allah ba irin suka bane ba irina bane ba ko duk masallatan duniya addu'a ake ko Allah ka tsine wa yahudawa Allah ka tsine wa mushrikai Allah ka tsine wa banu isra'ila ko duk masallatai ake da Allah yana karbar ta irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba gunta arne ko daya duniya yayin musulmi to amma da yake Allah madaukakin sarki baya karbar ta mu shi yasa ake ta tsinuwar kuma har yanzu suna nan suna rayuwa kuma su gaba da rayuwa shi yasa kuma wasu malaman suka ce daga cikin ladabin addu'a bai dacewa ake kudin goro ana cewa Allah ka tsine wa Yahudawa Allah ka tsine wa arna Allah ka tsine wa mushrikai ba a san irin wannan saboda wannan ladabin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba turo da zaman to mai yawan tsinuwa amma babu laifi ɗaiɗaikun mutane da suka yi ta'addanci akan musulunci wannan liman sai muku alƙunuta tsine musu albarka dama shine muhalli na alƙunu wani ya gallaza al'ummar musulmi ya cutar da su ya ci mutuncin su liman yana dagowa a sallar azhar ne la'asar sai magariba ce isha'i sai kama sunansa na malam ko sunansa na arne ko wane dan gidan wane da yawa musulmi kaza ko da yawa mutane kaza Allah ka tsine masa albarka duk masallaci su ce amin Allah ka tsine masa albarka a ce amin Allah ka lalata shi a ce amin a irin wannan halin ne ake yin tsinuwa amma ai kudin goro a tsine malamai da sun ce bai dace ba Allah ya samu dace walakin bu isu rahmatan an turo ni mai rahama ne abin da yafi dacewa kenan mutum ya zama to tausayi ya fi karfi a zuciyar shi fatan mutane su shigo rahama ya fi karfi zuciyar shi ba fatan Allah ya nesanta su daga rahama ba babun nan mam babun da zai magana akan mutum mai annamimanci ni kuma menene matsayinsa cikin addinin musulunci حدثنا محمد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام كنا مع حذيفة فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان فقال حذيفة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات yace muna hammam yake cewa muna tare da Hudayfa ibn al-Yaman sai aka fila lahu sai aka ce da shi inna jardulan yarfa'u al-haditha ila Uthman ya ce wane yana ɗauko zance ya kai wa Usman bin Affan wane ne Usman bin Affan a daidai lokacin da ake wannan maganar khalifan musulmi ko khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na uku sai aka ce wane yana ɗaukan zance ya kai mashi shine ma'anar yarfa'ul hadisa dan tsurku ne sune fadawa sune yan majalisa in an je zama za su kwaso zance su gaya wa mai girma gwamna ko shugaban kasa ko sarki ko mai unguwa ko dagaci ko mai kudin unguwarsu galibi masu kudi ba su fiya yawo ba masu mulki ba su fiya yawo ba amma suna da yan gulma da kullum sai sun zo sun ba su labari to wannan daga cikin masu yin gulma din akwai wanda shi in ya je wajen Usman bin Affan kokari yake sai ya ga masa wani yau yayi kaza wani yayi kaza burinsa Usman bin Affan ya yi fushi da wani ko ya san a horuwa na ko ya san a koruwa na daga gari yarfa'ul haditha ila Usman fa qala Huzaifa sai Huzaifa yace sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yaqulu naji annabi tsira da mutum tabbata a garin yana cewa la yadkhulul janna ba zai shiga aljanna ba qattatun qattat shine mai annami manci din mai yin annami manci mai daukan magana ya kaita da niyyar ya ɓata tsakanin wane da wane ko ya rusa dangantake da suke tsakanin wane da wane wannan mutumin ba zai taɓa shiga gidan aljanna da aka ɗaya daga cikin jarin 'yan siyasa jari ne na tafiya wuta jahannama Allah ya tsare mu daga cikin jarin siyasa ko yaran siyasa ko 'yan jagajiyar siyasa shine mutum siya zama to mai iya gulma mai iya zance ba za ka sami gindin zama a wajen sanata ba ko ɗan majalisa ko ciyaman ko kawunsula sai ka iya gulma da zance ai su wane ma ba sa yin wane ma kaza suka yi kudin kaza su wane sun cinye shi ne zancensa kullum ya je ya zaɓa ta tsakanin wane da wane to masu irin wannan jarin a wajen yan siyasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za su yi ga aljanna ba ko ba sai yan siyasa ba ko tsakanin miji da mata ne ka dauki gulma ka je ka gaya wa matar dan ka bata tsakaninta da mijinta ko ka dauka ka kai wa mijin dan ka bata tsakanin shi da matar shi ko aboki da aboki duk masu wannan siffar ba sa shiga aljanna Allah madaukakin sarki ya tsare mu hadathana muhammad qala hadathana musaddad qala hadathana bishr ibn al-mufaddil qala hadathana abdullah ibn usman ibn qut'am ibn khusaym an shahr ibn hawshab an asma'a بنت يزيد قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخياركم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in ba ku labari suwaye zababbu a cikin ku suwaye nagartattu abin sha'awa a cikin ku zababbu qalu bala suka ce manzon Allah ga ya mana qala allazina idza ru'u dhukira Allah sune wanda idan an gansu sai an tuna Allah madaukakin sarki mutanen da kenan sun karɓi addinin musulunci musuluncin suke da gaske Allah ya musu baiwa da tsoron Allah ta kawar ta ratsa su kana ganin su kaga bayin Allah na kwarai da ka gan zaka ce ka Allahu akbar gaskiya musulunci yayi gaskiya tarbiya ta yi kai gaskiya kaza yayi zaka tuno wani halin sa na arziki na musulunci ka faɗa to waɗannan su ne zaɓaɓɓu a cikin gidan aljanna ko a cikin al'ummar musulmi in dai in ka gansu sai ka tuno wata alfarma ta Allah sai ka ga girman musulunci sai ka ji kai ma ka ƙara son addinin musulunci ka ƙara son Allah ko manzon shi waɗannan su ne zaɓaɓɓu a cikin gidan a cikin mutane Allah ya samu dace to za a yi mutum ya zama ta cikin wannan siffar kenan na a ya za a yi mutum ya samu wannan siffar muktasa ba ce ana iya samun siffar ko ba a iya samun ta ana iya samun ko to ya mutum zai same ta a ita karantar ai ba ta nufin za ka iya karantar mutum ya karantar ya tashi ba lallai bane aiki da karatu na'am to mu ga a general eh ya ne mutum zai iya daukan wannan yauwa hanyar yada da'awa to kai a karan kanka ya za ka ɗauki siffar da in an jinka za a tuna Allah maɗaukakin sarki ita ce tambayar ne da nake na'am na ka aiwatar da abun a aikatar in kana so ka ɗauki wannan siffar shine duk abin da ka san addinin musulunci ya karantar kuma ya zo kunnanka ka fahimce shi yi ƙoƙarin aikata shi daidai gwargwadon lokacin da za ka riƙe ka aikata shi daidai gwargwadon ka lokacin da Allah zai jefa wannan siffar taka a cikin zuciyar mutane da ƙarfi ba za ka jefa ta a zuciyar mutane kuma da iyawa ba za ka jefa ta a zuciyar mutane ba in ma misali ko kake ka nuna mutane kai mai tsoron Allah ne da sannan Allah zai nuna ka baka da tsoron Allah amma a kai tsakaninka da ubangiji an ci abu kaza ba kyau za ka yi kokari ka guje mashi abu kaza bai dace ba za ka yi kokari ka kauce mashi abu kaza halin mutan kwarai ne za ka yi kokari ka aikata ko dan kaɗan ne to sannu a hankali sannu a hankali sai Allah ya rika ma baiwa da wannan sunfa da haka wani na kallon kai sai ka gaskiya Allah ji dan wani gaskiya wani yayi sa'ar aihuwa wallahi wannan yaron inda a ce kowa haka ya aihuwa take ai da mutane sun yi fatan Allah ba sa haihuwa kaga yanzu kai lokacin da ake faɗar wannan magana da lokacin da ake wannan addu'ar baka gurin to amma wannan da ya tuno cewa wani halinka na arziki har zai yi addu'a ya yaba ya yi fatan wani abu kenan kana cikin wanda suke tunatar da mutane Allah madaukakin sarki hadar anzar shine duk abin da ka san umarni ne na addinin musulunci aka tahi daidai gwargwado yasa har yanzu za ga in ana zance a duniya duk inda aka ce Imam Bukhari in dai mutum da musulunci zaunan ne a zuciyarsa zai ji yana kaunarsa inda ya san tarihinsa daga cikin baiwar da Allah madaukakin sarki ya masa an ce bai rubuta kowane hadisi a cikin littafinsa sai ya tabbatar sun zauna lafiya da hadisi menene zaman lafiya da hadisi in na umarni ne sai ya tabbatar ɗari bisa ɗari zai aikata shi ko ya aikata shi in na hani ne sai ya tabbatar ɗari bisa ɗari baya aikatawa sannan zai rubuta a cikin hadisin shi kuma sannan sai ya yi sallah raka'a biyar roki ubangiji Allah zan rubuta al'ummar musulmi na hadisi Allah in ka san akwai wata matsala da ban gano ta ba Allah ubangiji ka hane ni sai yayi wannan sallar yayi istikhara ya zauna yayi addu'a ya ji zuciyarsa ta natsu sannan zai rubuta hadisi duk hadisi in ka gani da wannan ka'idar aka rubuta shi to kaga yawan sallar ita kanta wani jari ne nufin al'ummar musulmi da alkhairi wani jari ne kuma duk inda aka karanta littafin aka karanta hadisi za a ce Allah ya jikan shi ko Allah ya gafarta mashi to kaga wannan san yana daga cikin abin da mutum ya samu na kokarin mai kokarin tabbaka abin da ya tabbatar ya tabbata a sunna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko gujewa abin da yake hani ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya samu fado cikin su ala ukbirukum bi khiyarikum qalu bala qala alladhina idza ru'u dhikra Allah sura da an gansu sai an tuna Allah afala ukhbirukum bi shirarikum yace to in ba ku labari su waye ashararai cikin su waye mutanen banza a cikin qalu bala suka ce manzon Allah ga ya mana mun ji na kwarai Allah ya sa mu da cikin su ga ya mana na banzan Allah ya sa mu kuci Allah ya sa karin fado cikin su qala sai yace al-masha'una bin namima masu yawo da annamimanci masu haɗa mutane masu ƙoƙarin ɓarar da abincin al'umma waɗannan mutanen su ne masharranta a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam almasha'una bin namima lalle kenan annamimanci ba ƙaramin abin a guje mashi ne ba in dai zaka zama to kai ne ka fi kowa sharri to ya kamata lalle mutum ya canja hali al-mufsiduna bainal ahibba masu bata tsakanin masoya sune suwa al-masha'una bin namim dama duk inda mai annamimanci yake batan sife yake da bukata duk inda wane ya samu gindin zama to za ga mutane sun yi ta ai kaza suka yi ba sa san kaza masu kaza ne yau su ce yau ma an ce kaza gobe ba za su fa huta ba sai sun ga sun faro da kai ka faɗo in ka faɗo dole za a zaro wani fa haka duniya take dole ne mutum ba zai zauna ba sai akwai fadawa a kewaye da shi in kun ɓaro wani za a ɗauki wani still wanan ana ɗaukan shi kawai ma ca za a yi kansa kuma yanzu da duniya ta zo ƙarhe ma banda ma fa annamimancin da baki an ce har da bokaye ake haɗawa a ji a yi tsafi a ɓata tsakanin wane da wane a yi bokanci a ɓata tsakanin wane da wane a yi tsubbu a ɓata tsakanin wane da wane bala'in ya kai bala'i lalace ta kai bala'i ka bar shi da baki kadai ya ihe ka jarin zahin tafiya gidan aljanna ka bar shi kai da baki kadai ba sai ka hada da boka ba ba sai ka hada da yan tsubbu ba kana haramtawa kanka ne aljanna almashauna bin namima almufsiduna bain alahimma albaghuna masu nufin albura'a al'anata albura'a jam'i ne na bari mutanen da ba ruwansu salihan bayi suna ake ce musu innocent mutane ko mutane ne ba su bararwa kowa ba ba su zubarwa kowa ba amma mutane fata suke wani bala'i ko wata masifa ta afka musu shine al'anat din ita kalma al'anat ko dai ya zamanto al-mashaqqa ko ya zamanto al-fasad ko ya zamanto al-halak ko ya zamanto al-khata ko al-ithm ko al-ghalat ko az-zina malamai sun fassara ta da wannan ma'anar guda bakwai ita ce al'anat ko dai kawai mutum fatan Allah ya jefa shi cikin barna mutum mai kokari yake ya siffati da sunna ya zama to ahalin sunna ya zama to mai kiyayewa ya kake fata ana duk da kake gani wannan sunna din bari dai kai dai a dan bai wani office yanzu nan za ka ga sun zama mutanen banza to masu wa mutane irin wannan burin su ne fa a sharare a cikin al'umma albaghun albura'a al'anat masu fatan mutane su fada cikin wahala cikin kunci cikin tsanani mutane suna zaune lafiya abinci yana sauki ana samun kaza ka ce Allah ya sa a fada cikin tsanani ko dan ka samu kuɗi ko dan a tsanuwa ne ko dan kawai hanyar kuɗin ka ta bude in dai kana fatan wani kunci ya fada wa kan mutane to waɗannan mutanen suna cikin ashararun mutane kai din kana cikin ashararun mutane ko alhalak masu nufin halaka Allah ya halakar da wani ka dama wani ya mutu dan ka huta dama wani ya mutu dan ka samu kaza wani ya tsare wata kujera da kake fatan samu eh kake addu'ar Allah ya saya mutu dan ka samu wannan kujerar wannan addu'ar dan ka samu kujerar wani wanan ya mutu yana jefa mutum cikin mutanen banza Allah ya sa ban da mu kai hatta fatan kuskure ga wani ya fada ya kuskure ita kanta tana jefa mutum cikin bala'i shi yasa wato wannan demokradiyyar da kake kallo ko bala'in ta yayi yawa wallahi duk inda mutum yake iyaka kokarin shi Allah ya jarrabe mu in dai ba dan jam'iyyar mu bane to Allah Allah muke he mun gano kuskuren shi shine abin da ake cewa adawa ko to dan adawa kullun ina fata yake ina kuskure yake Allah Allah yake ayi kuskure to wannan Allah Allah ayi kuskure yana jefa mutum cikin mutanen banza har wayo Allah ya tsare mu da haka ko ba ka yi da mutum yi mai addu'ar Allah ya sa yayi daidai in yayi daidan kai ne zaka amfana in yi kuskuren kai ne za ka cutu al'anat akwai alkhaba ko akwai alghalab hatta kuskure ko al'isim ko fadawa zunubi dukkan sai na daukan su sannan al'anat ita ce zina dalika liman khashiyal anata minkum ko an halatta auren zawara ko an halatta auren kuyanga bayi ga wanda ba su samu dama ba sai Allah ce wannan halastin mun bada hile liman khashiyal la'anata minkum ga wanda ya ji tsoron afkawa zina a cikin to duk wanda yake fatan Allah ya sa wane ya fada cikin zina to haddahi a cikin ashararan mutane za ga wani Allah ya tsare shi ana neman wani abu a gurin sa sai a duba wata kalleliyar mace ta cada ado ya tafi da ita a sa ta a kujerar mota a gaba a je a zauna eh mun zo neman kwangila ne in an yi jawabi an yi jawabi ita ma ta karba ta sa in an yi jawabi an yi jawabi ita ma ta karba ta sa sai a ce bara za mu je guri kaza mu da a barka da ita da office ko ku hire appointment abin da suke da bukata dai ka ba su abin da suke nema kuma kai ma sun kama ka wannan to masu neman zina ta shigo cikin al'ummar musulmi ko masu neman abinci ta hanyar yada zina waɗannan su ma suna cikin ashararan mutane Allah ya tsare mu almasha'una bin namima almufsiduna bainal ahimma ahibba albaghuna albura'a al'anata Allah ka tsare mu babu na ƙarshe da zamu kwana akan sa shine ce babu man sami abi fahishatin fa afshaha babin da yake magana ga wanda ya ji alfasha kuma sai ya yada ta alfasha shine mutum mun yi ta magana akan alfasha dai ko mummunan abu ka furta shi ƙwarara da maganar da kowa zai da gane ita ce ake kiranta alfasha zancen fasikanci ne zancen annamimanci ne zancen kaza ne ka fito da shi kwarara cikin al'umma mutane sun san abin ba tsace iskanci ne lalacewa ce to inda za ka fito da hitsirara ka bara ita ce alfasha to me matsayin wanda yake ji aka yi alfashar ba yi aikata ba sannan ya yada ta fa حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد ابن عبد الله عن حسان بن كريب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال القائل الفاحشة من فتن الفاشة wanda take fitowa daga baki shi wallazi yushi'u biha da wanda yake yada ta shi aikin sa gwalam kai kuma ka kawo labarin yayi gwalam fil ismi sawa'un manzo Allah ya ce da shi da shi din a cikin zunubi daidai da daidai Allah ya tsare da haka abin da ya kamata idan akwai masu gwalam akwai masu batsa a bakinsu in sun yi mai musu addu'ar Allah ya tsare su mai musu wa'azi mu daina yaɗawa wannan yaɗawa tana mai da mu da mu da su din mu zamanto ɗaya din mu zamanto a shararai Allah ya tsare mu حدثنا محمد قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا اسماعيل ابن ابي خالد عن شبيل ابن عوف قال كان يقال magabatanmu suna cewa an kasance ana cewa suwaye suke faɗa na sama da su ko bahaushe yana da irin wannan kalmar ko da za ta ai bahaushe ya ci eh in ji hausawa to ana nufin wanda suka girme ka a shekaru cikin karin magana ko abin da suka nazarci duniya suka fito da sakamako suna cewa man sami abi fahishatin duk wanda ya ji alfasha fa afshaha hima ya yada ta fa huwa fiha to shi a cikin wannan alfashar kallazi abdaha kamar wanda ya fara yin ta ne ko kamar wanda ya fara magana ne a kanta in dai zaka ji alfasha kai ma ka zauna ka memeta ta ai wane kaza yayi wane da kaza da kaza yayi wane da kaza yake kwana wane kaza yake aikatawa wannan ya hada wannan zancen da shi da ya kwana yana aikin da kai da kake yada aikin duk zunubin iri ɗaya ne Allah ya tsare ina ne zai zama ba ɗaya ba shine kai in ka faɗa ka faɗa ne don a yi gyara ka faɗa ne don a ɗauki mataki kuma ka faɗa ne inda za a iya ɗaukan matakin to shine na ba za ka faɗa cikin su amma wannan mazinaci ne da shigo kake ba da labarin yadda ake yana zinar da kuɗin da yake kashewa a wajen zinar wannan to da kai da shi duk aiki iri ɗaya kuke wani mai neman maza ne sabo kake ba da labarin yadda yake yi da abin da yake aikatawar to da kai da shi duk zunubin iri ɗaya ne alfasha yake aikatawa kai kuma yaɗa alfasha kake wani ba mamaki yadda kake faɗar zancen da siffar labarin birgewar ita ce za ta ja shi wani mashayin giya ne irin gwanintar da yake a shan giya ita ce kake ba wa mutane labari kai wani a shage ne in yayi kaza kaza ne to kai ɗin da kai da shi duk zulubin ɗaya ne ba mamaki labarin ka zai kai wani ga aikatawa Allah ya tsare mu حدثنا محمد قال حدثنا قبيصة قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء أنه كان يرى النكال على من أشاء الزنا ابن جريج ya rawaito daga Aba ibn Abi Rabah Aba ibn Abi Rabah yana ganin cewa ai ukuba ga wanda yake yada zina duk wanda yake ba da labarin an yi zina an yi ta'addanci an yi laifi in yana magana a kansa ya ce yana ganin ba laifi a mai ba. kenan inda shi shugaba ne wanda yake ba da labarin aikin asha aikin sabo a cikin mutane to ya kamata a mai hukunci ya dace ko ko bai dace ba inda zan ɗauki wannan magana ya dace ko gwamnatocinmu sun ɗauki irin wannan magana ka kai kotu ka ce wane yana zancen asha yana zancen batsa yana zancen iskanci a cikinmu za a masa hukunci ko ba za a mai ba ba za a mai ba ko da hotun musulunci ce yawwa ko a taba ture za a mashi na'am karkashin wace doka ga ɗan hizba ko na a karkashin tozar ta dan adam a tozar ta dan adam shine kamar ka doke shi ka masa ɗauri ka sa shi kwana a gurin da bai dace ba ka kicce ka rigar shi ka yafa a masa hoda ka ce ka zagaya da shi saboda yayi sata ba aibata ba kenan shi da tozar ta dan adam aibata shi kuma ne ka ce masa dan zina ne ko babanka talaka ne ai da tallakan wa kuka zo wannan shine misali na aibatawa ko amma mutum ya yada barna a cikin al'umma akwai dokar tana na wallahi har a duk kotunan musulunci suna nan kawai karatu ne ba ma illa akwai abin da ake kiransa gross indecency a cikin laws da suke na shari'ar musulunci dokoki ne suka lissafa ta a ƙarƙashin gross indecency mutum ya zo cikin ku ya yi barna ya yada barna ba da bi ku ɗauka ku kai shi kotu mun shigar da ƙara alƙali hukunta shi aiki kaza hi kuma wajibi ne ka duk ƙarƙashin gross indecency akwai doka akwai hukunci akwai ɗauri akwai tara a kai shi a masa wannan hukunci da haka kenan mutum ya zo da barna yana tabara a cikin ku kun shiru da kuma kuna ba da gudunmawa ne na ɗauka da dukan me ka za ka kawo dokar akwai ta tara nan gaskiya ba a yadda mutane su fito da barna barara su yi ta babu ba'ar a penal code daga sun shari'a penal code ba akwai ta yana nan daidai cikin littafin da ya magana akan duk criminal act da wanda ake musu haddi da wanda ake musu ta'aziri da wanda ake komai a nan yayi magana akan gross indecency in mutum zai zo cikin ku haka ya bude tsiraicin shi yayi zagi ya gama abin da yake ku je ku kai kara wajen alƙali sai aka yi kuce barna ya aikata a cikin ku kaza yayi shi kuma wajibin shi ne kalli wannan dokar ya hukunta shi mutum bai da aiki sai ya hada zina ba ne ku kai karansa ku yi kaza to inda mutane za mu ke iya durewa muna daukan waɗansu matakan na shari'a kuma da an yi maganin wasu barna dalilin mutane ne ba sa magana masu iskancin suke ganin kai su yada iskancin su yi iskancin a gaban ku ita ce burgewa Allah ya tsare mu to kaga kira a da ya faɗi wannan maganar kamar mutane tun a da sun yi tunani a kanta kuma har an sa ta ma don tsare mutuncin mutane don tsare barna kanta a cikin al'umma ana ba annahu kana yaran nakal ko nakal yana ganin ai azaba ai uquba alaman asha azina akan wanda yake yada labarin zina cikin al'umma ya kulu yana cewa asha alfahishata dan kwa ya yada alfasha ne Allah madaukakin sarki ya tsare mu abin da muka faɗa zaman to daidai Allah ya amfane mu da shi wanda yake kuskure ne Allah nuna mana dan mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace insha Allah muna da baban mu sulikan mu bata da lafiya muna neman addu'a Allah madaukakin sarki ya bata sauki Allah ya sa da mutuwa kafara ne a gare ta Allah ya gaggauta bata sauki ya sa kuma kankara zunubai ne assalamu alaikum malam dan Allah a yi magana bangaren mata su rage surutu su rage shige da fita idan ana karatu mu kuma da suke kulle mu su rage kulle mu da Allah ko naga ko ina an samu kama a kurkuku an kulle wannan kofar an kulle wannan kofar ko to bangaren mata su rage surutu kuma su rage zirga zirga assalamu alaikum Allah kara wa malam lafiya malam a taimaka wa mahaifiyata da addu'a ba ta da lafiya to Allah ya bata lafiya Allah ya bata sauki Allah ya saka fara ci malam a ja hankalin ɗan uwa akan yin aswaki domin wasu suna shigowa sahu amma bakinsu yana wari eh ko ba ma sahu za a shiga ba ita aswaki sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine abin da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya rabuwa da shi a koyaushe hatta idan bacci zai yana karkashin filan in yayi juyi cikin dare zaka ji wani lokacin bakinka yayi nauyi to manzon Allah sai ya dauki wannan asuwakin ya goga bakinsa ya goga ya goga ya goga ya goga ya kurkura bakinsa sai ya koma bacci to in ya goga ya wannan ya koma baccin ko kai ne in kada cikin dare kai asuwake zaka ji baccin sabo mai kuma dadi zaka sake kuma siffar asuwaki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin da muke bane fadan ta haka hidirzawa yake da kyau kuma sai ya sa har ciki wani galibi ba goge baki bane yake ba mu kurbala ko goge hakori dattin da yake kan harshe shine abin da yake ba wa mutane matsala lokacin da ka ci abinci akwai abin da yake lakewa a jikin harshen mutum to wani abin da yake lahi daura yake zauna a harshen ka hina in yi ruba kuma yake fito da wannan wari din musamman lokacin da ka jima baka ci komai ba baka sha komai ba ya ruba bakin ka bai samu aiki ba baka yi surutu ba to da ka buɗe ka ji warin sa ya fara fitowa to manzon Allah idan zai asuwa kin yana dirzawa har kan harshen sa can cikin hakwaran sa can kasa yana dannawa to in ka danna zaka ji mutum irin kamar zai amai din nan ko haka aka rawaito mana har a cikin bulugul maram cewa ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tasawwaku yana yin aswaki ya kul kamar zai amai din wannan haka ita ce siffar aswaki ko ina sai an lima itan ko ina sai an goga ko ina sai an tsaftace shi sannan kuma yake cewa laula an ashuqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in aw ma'a kulli salatin yace wallahi banda zan takura al'umma ina jin tsoron kar in takura su da na mai da shi wajibi duk alwala sai an yi aswaki don kare takura wani lokacin ya ce kuma ko in ce kowace sallah saboda akwai wanda zai rike alwala sun asuba su ya kawo ta isha'i kaga sau ɗaya kenan aswakin ya zama wajibi a kansa shi yasa ya ce ma a kulli wudu'in aw ma a kulli salatin in alwala ɗaya zaka yi kawuna da ita to ai sallah biyar zaka yi ko to kowace sallah sai ka sake mata aswaki da haka haƙƙin masallaci ne haƙƙin wanda suke sallah ne a cikin masallaci idan za ka taho masallacin ka yi asuwaki ka goge bakinka in son samu ne ka shafa turare mai daɗi banda mai zafin tahi mai sa ciwon kai mai daɗi ka duba turare mai daɗi ko aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rabbi ba ilayya min dunyakum an-nisa wa tib ba abin da yake burge ni a duniyar nan sai mata sai turare da haka to zaka taho masallaci ba laifi ka duba mai tsada mai daɗin kanshi ka fesa a jikinka in Allah hore maka na dubu goma ne na dubu saba'in ne na dubu sittin ne eh in karfinka ɗari uku ne amma dai ka duba dai turaren da baya sa ciwon kai ka sa in za ka shigo masallaci wannan shine ka'idar shiga masallaci sannan duk wanda ya san ya ci albasa ko ya ci tafarnuwa ko ya ci kifi ko ya sha taba wanda dai warinsa zai bugo ya cutar da na gefensa na gefensa zai dan rike lumfahinsa ba zai halin bahin da ya kamata ba bai dace shigo masallaci ba ko mutum mai sai da kifi ne za ga in ya gama suyar kifi za ga jikinsa yana karni to bai dace bai shigo ya higa cikin sahu in ya higo ya higa sahu da wanda yake damarsa da wanda yake hagunsa duk ya takura su kuma lokacin da aka kare sallah aka fita kowa ya gobi wannan karnin shi ma in ya je gaba ya ci gaba da sallar wannan karni din to babu laifi idan ka shigo masallaci sai ka ja gefe in masallacin ɗaro na maka koma baranda babu laifi yi ka duk wani ɗan yaro shi ma ɗan kaza mu kaza mu sai ku jera da hiba da fi yanayin sana'ar ka sai haka ba tsanar ka aka yi ba ba laifi kai ba wanda yake da wani ciwo da wari yake fita a jikinsa mutane za su takura da wannan ciwon ko gyambansa yana zubar da ruwa amma bai dace shi ko masallaci ba akwai da dubba da yawa da ya kamata ƴan uwa suke kiyayewa musamman a wannan masallaci din yasa muke da littafi guda ba a cikin sahih bukhari kitabul masajid kawai abin da yake ta'allaka ne da masallaci da haƙoƙin masallaci da shiga wannan masallaci din umuman dai gaskiya asuwaki sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da kyau mutane su rike wannan sunnar kai ba ma ta manzon Allah bai da daga cikin sunanul fitra duk annabin da aka turo duniya mai asuwaki ne baya barin wakinsa da wari Allah ya samu dace assalamu alaikum Allah ya karawa malan lafiya malan tambaya ta anan ita ce idan mutum yayi sallah raka'a daya ta karye idan yayi alwala ya dawo zai ci gaba da sallah ko sai ya sake gaskiya ne ba ma ki kai abin da yake mai sauki a gurin ka mai wahala ne a gurin wani wata ba mamaki kuma akwai wani karatu da ya ji wanda yake yawo masa a rai ko idan mutum yana sallah ya yi raka'a ɗaya alwalarsa ta kare ya fita ya sake alwala idan ya dawo masallaci sabuwar sallah fil zai sake ba zai ɗora a kanta ba inda mutum yake fita daga masallaci ya dawo ya ɗora a inda ya tsaya idan mutum ya yi haɓo ne mutum yana sallah sai haɓo ya zubo mashi to lokacin da zai tare wannan jinin ya fita ya juyo alƙibla bai juyo alƙibla ba ya yi nisa bai yi nisa ba lokacin da ya goge wannan jinin ya share ya tsabtace jikinsa idan ya dawo in a raka uku ya tsora ya tsaya daga wannan raka uku zai tsora ya karasa sallar shi in raka a biyu ce a nan zai tsaya ya karasa sallar shi wata gada taɓa jin magana mai kama da wani ita ce ta za a yi wannan tambayar in hadasi ne ya jawo sallah ta kare sabuwa fil ake sakewa idan haɓo ne ana ɗorawa daga inda aka tsaya سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله رب العالمين